بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake dawowa a zango na uku na cikin wannan daura mai taken waqafatul wa ta'ammulat fawaid mustanbata min qissati Musa wal Khadir daga wannan makaranta ta Markazul Wa'i Islami a masallacinta mai suna Masjidu Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma a wannan safiya mai albarka ba tare da dogon zance ba za mu tashi a kashi na biyu na fa'idojin da ake fitarwa daga wannan ƙisa mai albarka inda ya ce alkismu sani fawa'idu muta'allika bi ahwalil anbiya fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da al'amarin annabawa a cikin wannan ƙisa abu na ɗaya a cikin waɗannan jeren giya annan nabiya ya juzu alaihil khata annabi a matsayin shi na dan adam yana iya yin hukunci ko tunani ko magana wanda za ta iya kuskure abin da yake shine mafi kyau ko shine mafi zama daidai wannan ababin an adantaka kenan ba ababin isar da sako ba Allah ya tsare sakonnin da suke isarwa daga kuskure ko tuntuban harshe ko makamantansu amma Allah yana iya ba da yanayi na wajen zance ko wajen wani hukunci da suka yi da kansu su samu kansu a sabanin abin da Allah ya fi so amma kuma Allah bai barin su akan wannan nan da nan yake musu istidraki don su gyara saboda girman sha'aninsu wa dalilu zalika fil qissati anna Musa alayhi salatu wassalam lamma su'ila ayyun nasi a'lam qala ana dalili shine an tambayi annabi Musa aka ce wa yafi ilimi ya ce ni fa'ata ba alaihi Allah ta'ala sai Allah ya ce mishi ba haka bane falkhatau fi adami raddihi da ilm ila Allah ta'ala kuskuren shine da bai mai da ilimi zuwa ga Allah ya ce Allah shine mafi sani ba walakin Allah nabahu ila mukhalafati Allah ya fadakar da shi akan wannan sabawa da yayi fal anbiya'u wa in sadara min ahlihim khilaful aula fala yabquna alaihi su annabawa koda wani su ya aikata sabanin abin da yake shine a mafi kyau to ba sa wanzuwa a kansa wa ala tullabil ilmi wa ahlihi an yatanabbahu ila annahu mahma hawal ahluhu aw jitahada aw tahaffada falan yakuna ma'suman anil khata'i wal dhalal daliban ilimi da ma'abuta ilimi su san cewa yadda mutum yayi kokarin ya ga yayi taka tsantsan ko ya ga cewa ya gujewa kuskure ko ya zama abin da ake cewa perfectionist duk abin da zai faɗa ko duk abin da zai rubuta ya zama ya tsare su daga kuskure to bai sai haka ba wama hada wa huwa ma'murun shar'an wa mutalabun akhlaqiyan an yas'a wara as-sawab duk da haka ba a ce fa shikenan ya saki jiki ya ta yin bugi bagiro ya ta ya ta yin a ci barkatai ba a a wajibi ne a ilmance ya zama ko da yaushe yana neman gaskiya da daidai sannan haka nan ma a ɗabi'ance akhlaƙiyan kama a ce ethically a wajen halayya da sanin mutunci ba wai don an ce baka tsira daga kuskure shikenan kai ta yin komai baka tantance ba kai kurakuran nahu kai kurakuran ilimi kai kurakurai na tarbiyya da an yi magana ka ce ai suwa na masu yi ai ɗan adam ne ni ba abinda ake ni ba kenan a san da kuskuren ya faru to a baka wannan uzurin na ɗan adantaka amma kai ya zama kana sa'ayi wajen neman daidai da abin da ya dace an yi sa'awara a sawabi wal haƙiƙati wa an yi tajannabal ma'asiyata ya guje ma saɓan Allah wa yabta'i da an sayya ya guje wa laifuffuka wa yastaghfir Allah amma badara min in kuma yayi laifin ya nemi gafara Allah min mukhalafati shar'iyya min mukhalafatin shar'iyya wa akhlaqiyya abu na biyu jawazun nisyanil anbiya' wannan kisa tana nuna mana cewa yana iya yiwa annabin Allah ya yi mantuwa kamar da ya faru da Musa alaihi salam wa zalika fi qawlihi nasiya hutahuma sun manta kifinsu wa qaulihi da fadin sa la tu'akhidni bima nasitu kaga ya ce karka kama da abinda na manta mun ji kuma a hadisin a baya cewa kanatil ula min Musa nisyana uqun nisyani lillahi adam li bani adam amrun la yaqtadi al mu'akhadha kama qala al qurtubi shi mantuwa ta dabi'a dake faruwa ga bil adama ba abin zargi ne ko abin kamawa da laifi ba kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa wadhalika li anna huduthahu lil bashari amrun waridun wa tabi'i saboda dan adam faruwar kuskure gare shi abu ne wanda yake dama can dabi'a sani a khususan inda taqaddumul umri aw ta'abi wa tulil amadi aw asbabin ukhra musamman sanda shekaru suka fara kama mutum shekarun shi suka fara hawa ya tsallaka arba'in ko hamsin ko makamancin haka ko sanda yake cikin halin gajiya ko wani yanayi ko sanda abin ya yi tsayi sanda ya saurari magana ko sanda ya santa akwai tsawon lokaci da kuma sabubba ne daban-daban na ɗabi'a ko na psychology ko makamantarsu wata sihu nisbatun nisiyani ilal insani iktisaban kuma babu laifi a ce na manta dan ni ne na iktisabanta wa ila shaytani tasabbuban ko a ce shaydan ya mantar da ni saboda shi ke sababa mantuwa din Allah ya bashi kudura akan sai mutane waswasi da mantuwa walidhalika qala saboda haka ne ma yace fa inni nasitul huta ah kaga ya fada ai iktisaban ni ne aikin mantuwa kuma qala sannan yace kuma wa ma ansanihu illa shaytan ai tasabbuban wa tazyinan shaidan ne ya zama sababi kuma ya kawata mana mantuwa kama kala sa'idi rahmatullahi alaihi wal qissatu tadullu ala anna nisyana qad yaqulu lil insani bi suratin mufrita wa ajiba wa fi qadiyatin zati ahmiya kuma kissa tana nuna mana ba wai mantuwa kadai ba mutum yana iya mantuwa mai ban mamaki mantuwa wadda take ta kai matuka mantuwa kuma akan abin da ke da muhimmanci a wurinsa قال الشنقيطي في الأضواء وقوله في هذه الآية كريمة وما أنسانه إلا الشيطان دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آية أخرى وقوله تعالى وإما ينسينك من الشيطان ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين shaitan in ya mantar da kai karka ci gaba da zama a wurin da ake yin kafirci ko fasikanci tare da mutane azzalumai da kuma faɗin Allah استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقوله عن صاحب يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربي yanzu ku duba girman matsalar da ta faru an dan Musa yana bacci annabi Yusha'u idan shi farke ya ga sanda kifin ya tafi sai ya ce bazan gaya masa yanzu ba sai ya tashi kana tashi shi daga bacci ya tashi daga baccin kuma daidai lokacin da ya kamata ya gaya mishi kuma sai ya manta alhalin kuma kifin shine alamar wato tashin kifin da shigar shi ruwa shine zalika ma kunna nabgi shine abin da suke nema to mutum yana iya manta wani abu mai muhimmanci wanda bai kamata ya manta shi ba a ɗabi'ance har ai ta mamaki abu na biyu shine abu na uku kai ko shine fadilatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi umumi risalatihi akwai falala da annabi sallallahu alaihi wasallama da kasancewa manzancinsa da annabtarsa ta game wadhalika mustafadun min qawlihi inna nawfan al-bakali yaz'umu anna musa laysa bi musa bani isra'ila fa nasabahu ila bani isra'ila liyadulla ala annahu bu'itha ilayhi kaga da yace laysa bi musa bani isra'il ya danganta shi zuwa ga bani isra'il dan da cewa shi annabin banu isra'ila ne kadai ake bance yayin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi annabi ne na dukkanin mutane hamma da aljannu wa kullu nabiyyin wa kana kullu nabiyyin yub'asu ila qaumihi khassa wa buitha nabiyyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila an-nasi ajma'in rabi'an ma jubila alaihi musa alaihi salam min ash-shiddati fi amri Allah dan musa yana da ɗabi'ar cewa wato shi mutum ne mai tsanani game da al'amarin Allah bai da wasa ko kada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sayyidina abubakar da umar ya ce kai kai kama da annabi musa wajen tsananin ko shi a abin nan umar kenan ko ce kai kuma kai kama da annabi annabi waye ma eh annabi ibrahim ko wajen dattakunsa to haka annabi Musa ya kasance wa yadhharu dhalika fi inkari Musa alayhi salatu wassalam lil munkar wa taqti'ati al mukhti fawra huduthi dan Musa ya ga munkari guda biyu ya ga munkari game da fasa jirgin ruwa da kuma kashe wani mutum wanda bai laifin komai ba bai iya mallakar bakinsa ko zuciyarsa ba sai da ya ce laƙar jita shay'an imra isa ke ta laƙar jita shay'an nukura duk da an mai doka da sharaɗin cewa kai ya magana amma bai iya ba saboda tsananinsa game da al'amarin Allah da rashin wasa da dokar Allah وذلك في قوله نبير أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقضوا في النبوة باع إنكار شوى شيطان ينا إيا رسكر النباوة da abin da bai bata annabtarsa wadalika fi qawlihi nasiya hutahuma ma qawlihi wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wa yustafadu hadha min hadha annahu la yunkaru isabatu ash-shaytani lil anbiya bima la yaqdahu fi an-nubuwa wa ويعود أصل ذلك إلى إجراء إبليس لآدم عليه السلام farkon damar da shedan ya samu akan annabawa da sauran mutane shine tun nasarar da ya ci akan ubanmu kuma annabi na farko a dan adam na farko shine Adamu alaihi salam daga nan shedan ya samu dama yana iya ainihin wato a a yi wa annabawa ma a ganganci da taraba uwa kamar da Allah yake cewa inda alƙas ila ila wa ma arsalna min nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyati shaytan sai ya zo ya ya saka mishi wani abu sai daga baya Allah ya kare shi sadisan al-insanu yabqa 'ala al-bashariyya walau kana nabiyyan dan adam sunan shi dan adam ko da annabi ne akwai wasu lawazim na dan adam da ba sa rabuwa da shi wannan kuma dan a san cewa annabawa ba ba ubangiji bane su haka Allah ya bar su akan dan adantakan su kuma bai sa musu siffa ta mala'iku ko ta aljannu balantana kuma siffar shi ubangiji ba yabqal insanu fil hajati ila at-ta'ami wash-sharabi war-rahati wan-nawm dan adam baya fasa bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha da hutu da bacci annabi Musa bai tafiya sai da ya bukaci duka wannan abubuwan ya gaji ya buƙaci hutu ya ji bacci ya buƙaci bacci ya ji yunwa ya buƙaci abinci bai ta'arradu linisiyan yana yana kuma yin mantuwa wa yusibuhu nasab wa ta'ab dan adam kuma ko da annabin Allah ne yana jin gajiya ma dama insana in dai sunan shi dan adam wa hadha min adillati tauhid wani daga cikin dalilai akan cewa Allah Ubangiji shi kadai ne Allahu Samad wanda ba shi da bukata zuwa ga abinci ko abin sha ko abin aure ko bacci ko yunwa ko gajiya amma da dan adam yana da wannan bukata qala ta'ala istat'ama ahlaha kaga sun nemi abinci can kuma yace atina ghada'a sun bukaci abinci talabu ta'ama min ahli qarya kuma sun bukaci wurin kwana fa'abau an yi zayyafu huma amma suka ki ba su fal'ambiya sha'anuhun bin nisbati ilal hajjatul bashariya ka sha'ani sa'iril bashar annabawa ta fuskar bukatuwarsu zuwa ga abubuwan da ana yake bukata suna da kama da sauran halittun Allah mutane alƙismu thalis gaba ta uku shine masail fil aqida matsalolin da suka shafi aqida a wannan a wannan kissa awalan na farko ad-dalilu ala al-yawmil akhir bi iyayil mauta wanda muka ji a dazu har akai magana malamin mu Sheikh Bashir ya tantance mana waɗannan gabobi Allah ya saka mishi alkhairi cikin suratul baqara akwai batu na farko game da wanda aka ce musu faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum sune mutane na farko da Allah ya ba mu labari waɗanda aka raya su bayan sun mutu a duniya kissa ta biyu shine faqul nadribuhu bi ba'dha shine na ashabul baqara wanda suka yi kisan kai din nan ko suka dauka suka aje a wani wuri daban daga baya Allah ya bada hanya ta wajen Annabi Musa ta hanyar siyan saniya da yanka ta da daukan wani bangare da dukan cikin mamacin sannan kuma sai kuma waɗannan wanda suka fita daga gidajen su hum ulufun hadar al-mauti faqala humullahu mutu thumma ahyahu shine na uku sai kuma na hudu shine kisan uzairu fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha sai kuma cikon na biyar shine na annabi Ibrahim da yake so ya ga kaifa tuhil mauta awal awalan tumin qala bara sai Allah ya ce mishi fakut arba'ata min ad-dari fasurhunna al-ayat to wannan sune kisoshi guda biyar dukkan su a cikin suratul baqara game da ta da matattu to haka a cikin wannan kissa shi ma akwai wannan bayanin iya'ul mauta fi darid dunya min a'zami ad-dala'il 'ala al-ba'd wan nushur wal qiyamah rayar da matattu tun a nan duniya na daga cikin abin da yake ƙara tabbatarwa da mutane su gani ƙarara domin gani ya kori ji duk abin da ake faɗa in ka gani sai ya wuce yadda kake jin sa saboda haka Allah ya rayar da matattu da waɗanda ya ba mu labari din nan da na annabi Isa da yake rayuwa da na cikin da na ashabul kafi da kuma a wasu ɗaiɗaiwan wurare da suka faru da ababen mamaki da Allah ya nuna wa mutane duk waɗannan suna nuna mana tabbacin akwai alƙiyama kuma akwai tashi bayan mutuwa وفي هذه القصة نموذج من ذلك هو في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا يكام هنيسا دوا cikin teku فبعد أن كان الحوت مملحا وجاهدا للأكل أحياه الله تعالى فإذا به يتخذ سبيله في البحر سربا أبنى غبا إثبات كرامات الأولياء kisa tana tabbatar mana da karamar waliyai daga ciki akwai iqamatul khadr lil jidal amrun khariqun lil ada yadda khadiru ya tada wannan wato bango an ce kamar da yace yuridu an yanqadha yana da kama da zai warware zai karye fa innal jidara idza aushaka ala suqut la yumkinu an yuslaha bi basata mun sani da cewa katanga wata kusa karyewa gyaranta ba kamar faci ne da ake yi ma riga ko wando ba gyara ne wanda yake na gaske sai an watakila sai an bushe ta gaba daya ko an zo an tsaga an saka fila ko an zo an yi aune aune an dauki soil analysis an yi waye waye a zamanance ko to duk shi bai yi wannan ba walakinahu fa'ala zalika kawai ya aikata haka addarahu bi yadi hannun shi yasa kawai ya jajjera ya gyara fa idza huwa sawiyun mu'tadil wa ala alqawmi bi adamin huwati idan muka dauki magana cewa ba annabi bane فهذا من الكرامات هذا ما كرامة كنا وقد مر بنا أن العلماء اختلفوا في أمره هل هو نبي أو ليس بنبي من يجي زنشي كما دشين النبي نكوبا النبي با على قولين بل ثلاثة أقوال أكن زنشي بيو كي با ما هكبا زنتك أبراو كما يدمكز ولكل قول دليله وشواهد هو نزنشي كما ينا دخل جنسا والقرآن إنما وصفه بأنه عبد من عباد الله شو قرآني ya ce wato bawa ne cikin bayin Allah wa amma bi nisbati lil karama faqad qala al qurtubi ah dangane da karama shi al khadir ina ta fadan khadir khadir ban yi muku magana akai ba ko ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim cewa ana ce mishi khadir zamu ji a gaba kana cinye muku dadin cewa khadir ba sunan shi ba kenan sunan shi kudi iliya ko wani abu makamancin haka ko aliya amma alkhadir kamar da kikanta shi da fata akan ha da kuma kasara khadiru ana iya cewa kuma khadru da dauri ko khidru duka al-imamu al-imamu annawi ya fara a cikin tadib al-asma'i wal lughat cewa kamar da hadisi ya nuna ya zauna ne akan wata wata dadduma fara fa'iza hiya ta hatazzu khadra min khalfihi sai kawai ta juye gaba ɗaya ta zama koriya daga nan ake ce mishi al-khadiru wallahu a'lam hadisi yana cikin bukhari da sunan tirmidhi al-imam al-qurtubi da yake wannan magana yace karamatul awliya thabitatun ala ma dallat alayhi al-akhbaru thabita wal ayatul mutawatira ولا ينكرها إلا المبتدئ الجاهل أو الفاسق الحائد كرامة, كرامة وليي الكرامة الخاصة للأولياء الخواص ثابتة تتبتة cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatirai babu mai cewa babu karama sai dai bakin dan bid'a mai musun gaskiya ko tataccen ta kadari fasiki wanda yake ya karkace daga hanya madaidaiciya fal ayatu waɗannan ayoyi ma akhbarallahu ta'ala fi haqqi maryam da gaskiya ayoyin Allah ya bada labari game da maryam min zuhuril fawakih at ashatawiyya fi sayf tana samun dan itacen da ake samu lokacin sanyi ta same shi lokacin bazara har suna cewa anna laki hadha ko wasayfiyatu fi shita lokacin na bazara kuma ta same shi lokacin sanyi alama ta kaddama kamar da ya gabata a tafsirin nashi kenan wama zahara ala yadiha haisu amaratin nakhla wa kanat yabisatan fa akmarat haka nan lokacin naƙudatta wannan dabino busasshe sai gashi ya dan itace waye laysa bi nabiyya maryam ko ba annabiya bace alal khilaf duk da yake akwai sabani ibnu hazmin ya ya dage ya ce wai annabiya ce wa yadullu alaiha ma zahara ala yadil khadir kaga sai kawo misali ya ce haka nan daga cikin mu'jiza afwan kalama abin da ya bayyana a tare da khadiru alaihi salam min kharqis safinati na fasa jirgi wa qatlil gulami da kashe yaro wa iqamatil jidani da tsaida katangan nan yace wa qala ba'dul ulama la yajuzu wa la yajuzu an yuqala kana nabiyyan kar a ce annabi ne yana isbatun nubuwati la yajuzu bi akhbaril ahad tabbatar da annabta bai yiwuwa da hadisi daidaiwa la siyama wa qad ruya min tariqil tawaturi min ghairi an yahtamila ta'wilan bi ijma'il ummati qawluhu alayhi salatu wassalam la nabiyya ba'di nabi ya ce babu annabi a bayansa wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa khataman nabiyyina annabi cikamakon annabawa ne cikin ahzab wal khadir wa ilyas jami'an haka qurtubi ya fada anan yace jami'an amma ni a dan karin larabci na ina ganin ya muka dacewa a ce wal khadir wa ilyas kilahuma amma dai haka yace shi jami'an yace kuma akwai wajihi a larabci baqiyani ma hadhihi al karama an ce su biyu suna nan a duniya ba su mutu ba fawajaba an yakuna ghayra nabiyyi kullu bai ce da zaka ba annabawa bane ke inde sun wanzu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma law kana nabiyyi lawajaba an yakuna ba'da nabiyyi alaihi salatu wasalam nabiyyu kenan da an samu annabi da yawan za a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa ma qamati dilalatu fi hadisi Isa annahu yanzilu ba'd yace in banda Isa wanda shi manzo Allah ne ya faɗi cewa Isa zai soka daga baya wannan dai tattauna ce ta malamai ko ba haka ba kan mu shiga cikin ta واما بالنسبه لبقائه على قيد الحياه فقد ورد ذلك فورد في ذلك روايات وحكايات كثيره وفي بعدها انه كان يحج هو والياس كل سنه an zo da labarai da yawa da kissoshi cewa wai suna ma zuwa aikin hajji duk shekara shi da Ilyas wa musanadul qa'ilina bidhalika da'ifun jiddan kama qala shirkiti fil abwa alimamu shekiri a cikin aduwa ya yi kwatsa-kwatsa da duk bayanan da ake kawowa game da cewa waɗannan bayan Allah suna nan da rai sun sha ma'un hayati ba su mutu ba suna yawo a duniya suna zuwa aikin hajji da umara kuma suna gamuwa ma da hujjubai da waliyai da abu dalu duk wannan hanyoyi ne na yaudara da neman ɗage mutane daga shari'a ta zahiri zuwa wani abu da ya kama da surkulle wallahu a'lam abu na uku arraddu ala munkiril asbab akwai masu sakaci da asbabu ba sa riko da asbab sababi shine abin da yake samar da abu a ɗabi'a shi ya bada koshi aure ya bada 'ya'ya, noma ya bada abinci kasuwanci ya bada riba da sauran abubuwa na asbabu ɗabi'iyya to akwai wanda ba sa riko da waɗannan sun samu zamiya ta wannan bangare da bata wannan a kissa tana musu raddi al-akhdhu bil asbabi sunnatun kauniyya qala ta'ala man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce wanda ya aiki da ƙwarai namiji ne ko mace alhalin yana mumin za mu raya shi rayuwa mai kyau sannan kuma za mu mai sakamako da mafi kyan abin da ya aikata sana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah cikin hadisin muslim da wani sa'i kai ta kwaɗayi kai ta gogoriyo wajen yin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kaga a cikin ayar an ambaci cewa sai ka yi aiki kuma sannan sai kana da imani sannan Allah madauki sarki ya karba wato kawai tamanni ba zai baka waɗannan abubuwa ba al-imam ibn taymiya rahimahullahu yake cewa al-iltifatu ila al-asbabi shirkun fi tauhid mutum ya zama ya juya kawai zuwa ga sabubba wannan shirka ne a cikin tauhidi kamar yadda a zamanance mutane suke ganin abin da ke kawo rayuwa kawai shine a yi tsari a yi dokoki a yi zaɓe a tsaya tsayin daka akan rule of law da sauransu in an yi haka dole ƙasa za ta gyaru sai a ce ga ƙasa kaza ga ƙasa kaza ai ba masu da imani dole shine al-iltifatu ila al-asbab mutum ya ce wannan shirka ne a cikin tauhidi kadahi ne ga tauhidin mutane ya zama suna kallon zallan asbabu na tabi'iyya cewa su za su inganta noma da kiwo da kasuwanci da tsaro da harkokin ilimi da siyasa da tattali da wane ne da wane ne duk wannan babu ruwan Allah a ciki to wannan kadahi ne ga tauhidin mutane wa mahul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aqli a ɗayan bangaren kuma wanda zai yi watsi da sababi ce ba ruwan shi da sababi kawai zai zauna ne kawai sai dai ci ya sha ba tare da ya tashi ya aiki ko sana'a ko kiwo ko noma ba ko yana son 'ya'ya ba zai aure ba ko yana da gona ba zai je ya share ta ya sa taki ya yi noma ya yi ban ƙasa da sauransu amma yana so kuma ƙarshen damuna ya ɗebi abinci kaga wannan bai ba asbabu ba ko yana son ya ji ya alƙur'ani bai tafi makaranta ba bai koya ba bai haddace ba bai yi bita ba kaga ba zai yi ba akwai naƙasu a cikin hankalin mai wannan tunanin wal iradu anil asbabi bil kulliyati qadhum fi shar'i kawar da kai daga sababba shi kuma a shari'a to kadahi da shi a dunkule wani haza kala Allah ta'ala fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab fa'amara bi an ta kunar ragabatu ilaihi wahda kaga Allah ya umarni cewa a yi kwaɗayi zuwa gare shi shi kaɗai in ka gama ka dage wajen neman bukatu wajen ubangijinka kuma ka zama mai kwaɗayin abin hannunsa wato ka tabbatar shi yake yi amma kuma sai da ka dage kamar da aka ce wa maryam aka ce mata ta buga kafar ta ko aka ce ma wannan annabi mara lafiya annabi mai sunan shi ayyub shi ma aka ce shi ma ya buga kafarsa ruwa zai fita da Allah zai fitar da ruwan ba tare da an umarce su da su yi wannan aikin ba fa amara bi an takuna ragbatu ilayhi wadahu wakala kuma Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sannan kuma ku dogara ga Allah bayan kun yi iyayo so daga abin da yake so mutum yayi al-akhdhu bil asbab amma yayi imani da cewa asbabu din nan iya a kasabin shi kenan dan adam amma zartawa da samun abin da ake nema to sai Allah ku kai noma ka sa taki ka kare gonarka ka yi feshi sannan kuma ka dogara ga Allah shi zubar da ruwan sama shi zai sa shukar ta girma kuma shi sa amfanin ya yi albarka haka in ka je kai kasuwa ka kiyaye ka'idoji da dokoki na kasuwanci na addini da na yau da kullum na taka tsantsan da na dabarun ilimin kasuwancin sannan ka jira ka ga abin da Allah zai ina za mu ga haka da dama sun yi din ba su samu ba wasu kuma sun samu wajen samun kuma ba a daidaita ba ka iya samu yau da yawa gobe ka samu da yawa ba ka iya samun buhu kaza a wannan gona kuma ka rasa a ita gonan a baɗi ko a bara ko makamanci haka mutane da yawa sun yi aure sun zauna da iyalai sun rayu ba su samu haihuwa ba wasu kuma sun yi lokaci guda sai a samu wani ma ce shiga da ragonka da an yi aure wata tara an haihu wani ko shekara tara bai samu ba duka kuma mu'amala ɗaya ake yi haka Allah maɗauki sarki yake ikonsa ya ce ma a haza fa inna ba da ahalin dalali yaz'um anna haqiqatat tawakkuli mabniyun ala adami al-i'tibar bil asbab ko su batattu cikin sufaye wanda suke ganin cewa tsantsar tawakkali shine kar ai riko da sababi wa fil qissati ma yadullu ala mujanabatihim lis-sawab wannan kisa tana nuna cewa sun kuskure wa gaskiya fa inna Allah subhanahu qadirun ala inja'is safinati min duni an ya'iba al-khadr Allah in yaso zai iya tseratar da wannan jirgin ruwa daga azzalumin sarkin nan ba sai Khadiru ya huda jirgin ko ya lalata shi ba wa qadirun ala tathbiti abawain gulani ala al-imani duna an yuqtala al-gulam kuma Allah zai tabbatar da waɗannan iyaye guda biyu na wannan yaro ta kadari akan imanin su ba sai an kashe yaron ba wa kadhalika al-amru bin nisbati li iqamati al-jidal haka nan shi ma waccan katangan Allah ya so zai zai hana ta faduwa walakin Allah ta'ala ja'ala sunnatal hayati fi qudratihi wa tadbirihi wa a'ata ibadahu al-qudrata wal aqla litafakkuri wal ikhtiyari wal akhdh bil asbab wal iktisab amma Allah ya tsara rayuwar ta zama a bisa wannan tsarin komai shi yake gudanar da shi komai shi yake kaddara shi amma kuma ya ba bayi wata ƙayyadajjiyar ƙudura ya ba su hankali ya ba su tunani ya ba su za'i ya kuma umarce su riko da sababi kuma su riko da iktisabi qala ibn abil izzi fi sharh tahawiyya ibn abil izzi yake cewa wa qad dhanna ba'dun nasi anna tawakkula yunafi iktisabi wa ta'aqil asbabi wa anna al-umura idha kanat muqaddara fala hajata ila al-asbab yace wa hadha fasil yace wasu mutane suna ganin cewa wai tawakkali inda akwai tawakkali to ba sai ka tashi kai wani kokari ba ba sai ka riko da sababi ba idan kana riko da sababi sai suka kaman kana wato baka yarda da Allah ba kuma al'amura inda Allah ya kaddara to babu babu buƙatar sai an tashi an bi sababi yace wannan barna ce wa yazid ibn hajar fi hadhihi al-mas'ala tawdihan bi qawli fi al-fati ibn hajar da yazo a cikin futul bari sai yake cewa wal muradu bi tawakkuli i'tiqadu ma dallat alayhi hadhihi al-ayatu wa ma min dabbatin fil ardi ayat da yake magana ɗin kenan illa allahi rizquha wa laysa al muradu bihi tarku tasab tarku tasabbubi wa li itimadi ala ma ya'ti min al makhluqina ba wai ana nufin ka daina aiki da sababi ko dogaro da abin da bayi ke aikatawa ya anna zalika kad yajru ila diddi ma yarahu min at tawakkul domin karka kar wannan kuma ya dauka wato zai ja shi zuwa ga akasin tawakkali وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي haka ce ana gama tamalar mutum ya zauna a gidansa baya aikin komai ya ce ni ba zan aikata komai ba domin arziki na yana nan zai zo Allah ya riga ya rubuta tun kafin alcan shekara dubu hamsin aka ce me zaka ce game da wannan alga tamalar ya ce fa hada hada rajulun jahila da ilma wannan mutum ne bakin jahili wanda zai zauna a gida bai fita ba bai je ya nema ba in yari suka ce mai gida muna bukatar abinci ba ce ku jira arzikin Allah ne same mu ku ba ku da imani ne to wannan babu bakin jahili kamar shi jalima Muhammad ibn Hanbal Rabi'a ai a wannan zamanin ma kashe aure za a yi ko annahu qad yakunu inda ghairin nabiyyi min al-ilmi ma laysa inda nabiyyin a iya samun wani mutum cikin bayin Allah Allah ya bashi wani sashe na ilimi wanda bai ba wani annabi ba kamar yadda muka ga hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar shi wasu ilmomi ta hanyar wasu daga cikin mutanansa kamar qissat tamim da jassasa kamar kiran sallah da Allah ya nuna wa wasu cikin sahabbai sayyidina Umar da wanin sa ta nan aka sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ilmomi to wata juz'iyya ta ilimi da wani ya samu wanda wani sama da shi bai samu ba wannan bai nufin ya fi na sama da shi kai kuma na saman sai kai appreciating cewa haka Allah ya tsara wato wani gyara da wani ɗalibi zai maka a aji ko wani wanda bai kai ka ilimi ba ya san wani abu ya idraki wani abu da kai baka idraki ba to wannan amru ne tabi'i fadil mas'alatu ka sabiqatiha tustafadu min alqawli bi adami nubuwati al-khadir in mun dauka cewa khadir ba annabi bane fal khadir indahu ilmun lam yakun inda Musa alayhi salatu wassalam mun ji ya samu wani ilimi da annabi Musa bai da shi na biyar idan tamalan labdu akthar min ma'anan fa azharuhuma aw lahum a wajen tauhidi har ila yau duk sanda aka samu wani lafazi ya daukan wata kalma wata ma'ana fiye da guda to a tsaya a mafi bayyana wanda dalilai suka fi bayyana ta ita kamata a dauka ka a tafi zuwa ga tawili ko wani murde zance rawa abu nu'aymin bi sanadihi an shafi'i fi hilatil awliya fi bayani manhaji fahmi alhadith annahu qala shafi'i yace wa idha ihtamala ya'ni alhaditha almaaniya fama ashbaha minha zahirahu aw laha bihi idan aka samu wani hadisi yana da ma'ana fiye da guda daya to ma'anar tafi kama da zahirin hadisin ita ya kamata a rike har sai an samu dalilin da zai canza wannan ka'ida wa hadhihi qa'idatun nafisatun wa mu'tamadatun inda ahlil wannan kaida ce mai daraja da malamai ke dogaro da ita wajen tantance maganganu da taujihin masail wa takhrijuha fi hadhihi qissati يظهر من تعامل موسى عليه الصلاة والسلام مع الأحداث التي وقعت للخضر من خرقه للسفينة وقتله للنفس الزكية abin da za mu ɗauka ta ina muka samu wannan ƙa'ida a cikin wannan ƙisa shi ne yadda dan musa ya mu'amalanci ayyukan da ya gani dan musa ya ga khadiru ya fasa jirgi ya khadiru ya kashe mutum sai ɗauki zahirin wannan aiki ne ba mai kyau ba saboda abin da ya fi kusa da abin da ya sani na shari'a sake cewa ba ka aibata dukiyar wani haka nan kawai ba kuma ka kashe wani rai haka nan kawai sai ya aiki da wannan zahir wannan ka'ida ce a bar itibari a gun malamai ko da yaushe fa akhadha musa alayhi salam bil amri zahir al mutabadar wa hakama bi mujibi ya riko da zahiri kuma ya hukunci da shi na'am hunaka ma'anan akhar khafiyun gaskiya ne wannan maganganu wannan ayyuka suna da ma'ana ta koyi ga annabi Musa lam yakun ya'lamu Musa alayhi salatu wassalam lakinnahu akhadha bil zahiri wa huwa al asl ya riko da zahiri kuma riko da zahiri shine asali akan komai wala mal khadira bi qawlihi daga jita shay'an imra walamma qatala gulama qala lahu daga jita shay'an nukra wannan shine abin da ya faru da shi kenan abu na ƙarshe a wannan gaba da za mu tsaya shine isbatu sifati ala madhhabi salafi salih tabbatar da siffofi ba tare da murɗe su ko karkatar da su ba kamar yadda salaf suke wani siffofi da yawa da suka bayyana ilimin Allah da ƙudurarsa da rahamarsa da tausayinsa da faɗin mulkinsa duk waɗannan siffofi za a tabbatar da su kamar yadda suke ba tare da murɗe zancen ba insha Allah za mu saurara a nan sai mun juya a kashe ɗinmu zuwa darasi na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi